أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا إسحاق بن سليمان عن عبد الله بن حميد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت ya tabo daga Aisha Allah ya kare yadda a gare ta kalat sai da tuna Aisha ta ce خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama مهلين بالحج alhali muna masu yin harama da haji muna masu yin harama da haji في أشهر الحج a cikin watannin hajjin kuwa ba shi ne wajen tashi ba وحدثنا أبو أيوب بن هلال وحدثنا بعض وحدثنا عمار عن عبد الرحمن عن أبي عن عائشة رضي الله عنها ta قالت ce لبينا بالحج a mun yi talbiya da haji حتى إذا كنا بسرفة wayan da muka je sarifa guda ake ce da shi sarifa سرت sai jinin haira ya zo min فدخل علي رسول الله manzala sallallahu alaihi wasallam ya shigo gare ni وانا ابكي alhali ina kuka وساق الحديث ya kawo hadisin جناوي حديث الابن جناوي حديث الماجشوني kamar hadisin majishun da ya gabata غير ان حماد ليس في حديثي sai dai shi hamadu bai zo ba a Aisha- a hadisinsa فكان الحديث مع النبي صلى الله a عليه cewa وسلم manzala sallallahu alaihi wasallam ya taho da hadaya وابي بكر da sayyidina abubakar shi ma ya taho da hadaya وأ- وعمر da sayyidina umar su duk sun taho da hadaya to shi bai faɗi wannan ba وذوي da اليسار masu hali ثم اهلوه ان راه haka haka nan shi bai faɗi cewa sannan suka yi karama ba yayin da suka fita mina bai faɗi wannan ba ولا قولها haka nan a wannan ruwayar ba maganar ita aisha وانا جاريه ce- cewa sannan na yarinya mai karancin shekaru عن اسو na kan yi gyangyaɗe فيصيب وجهه مؤخره ظهري sai bayan sirdin ya ringa taɓa fuskata
حدثنا اسماعيل بن ابي اويس حدثني ح- حالي مالك بن علي حاء tahwili يا ابن يحيى قال قرات على مالك an akrama ni bil qasimi an abihi an aisha radhiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal al hajja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi harma da haji shi kadai حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير حدثنا اسحاق بن سليمان عن عن عبد الله بن عمير عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها قالت aisha ta ce خرجنا مع رسول الله mun fito tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama مهلين بالحج muna sahara muna masu harama da haji في اشهر الحج a watannin hajjin kuwa وفي هرم الحج kuma a cikin haramin hajji inda yake harami وليالي da الحج dararen hajji حتى نزلنا an بسرفه muka sauka abin da ake kira sarifa فخرج الى اصحابه sai manzo Allah ya fito ga sahabbansa فقال yace من لم يكن معه منكم حديهم wanda bai taho da hadaya ba a cikin ku صاحب أن يجعل ya so ya sanya wannan umra ليفعل yana da ramar yayi ومن كان معه هدي wanda ko yake yana da hadaya لا kada ya ce zai منهم الآخذ بها akwai wanda ya riko da wannan والتارك لها da kuma wanda ya bar wannan ومن لم يكن معه هدي daga wanda bai taho da hadaya ba su suka zama umra suka yi فأما رسول الله amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama فكان معه الهدي to ya taho da hadaya وما رجال من أصحابه لو haka nan ma kuma wasu jama'a daga sahabbansa sun taho da hadaya na watan da suke da hali فدخل علي رسول الله manzala sallallahu alaihi wasallam ya shigo gare ni وأنا أبكي alhali ina kuka فقال a yace ما يبكيك me ya same ki قلت a nace سمعت كلامك مع na ji أصحابك maganar ka ne da kake faɗa tare da sahabbanka فسمعت بالعمرة na je cewa umra za a yi فملئت العمرة gashi kuma ni ba ni da halin yin umra قال sai yace da ita وما لك me yasa ne kika ce ke ba ki da halin ki umra قلت sai nace da shi لا أصلي ai ba ni halin da zan sallah قال yace ولا أدرك falarun rike kada wannan zuwan jinin hairan ya kwacuce ki da kome kake damu تكوني في حجتي ki zamo a cikin hajji ki ki harama da hajji عسى الله أن يرزقها ya ya yi Allah ya baki damar ki yi umrar وإنما أنت من بنات آدم ke kina daga 'ya'ya mata na mutane كتب الله عليك ما كتب عليه Allah ya kaddara miki abinda duk ya kaddara musu قالت tace فخرجت في حجتي na eh, wato fa na fita a cikin hajji na حتى نزلنا har منا muka sauka mina fata da harfu na yi wanka sun masu na bilbaiti sannan muka yi dawatu wato a sannan ne jinin ya ɗauke min da ta ce na yi wanka kinaya ne daga cewa jinin ya ɗauke mata sannan muka yi dawati da ka'aba wannan zalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka filin muhassar fada a abdurrahman ya kira Abdurrahman da Ali Bakarin faqala yace wa khuruj bi ukutika ka fita da yar uwarka daga harami fata illa bi umratin sai harama da umra thumma al-tuf bil baiti sannan sai dawafi da Ka'aba fa inni anta zurku ma hauna zan tsaya nan in saurare ku zan tsaya nan in saurare ku ala yace fakharajna a muka fita fa halaltu ne harama thumma tuftu bil baiti a har sannan ne dawafi da Ka'aba fa istafa wal marwa ne sa'ayi da Safa da Marwa ajina rasulullahi muka dawo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana gurin da ya sauka a muhassab din a tsakiyar dare fakala yace da ni hal faragati kin gaba qultu na'am nace kwarai na gama fa'adana shi yasa sai yasa aka yi shela cikin sahabar sau cewa za a tafi wanda fakharaja Allah ya fita da ya shiga maka kamar bil baiti ya shuɗe da ka'aba dafa bihi ya dawati da shi kafin sallah asuba ثم خرج sannan mun zala ya fito zuwa madina
حدثني يا ابن ايوب حدثنا عباد بن عباد الذي حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت ta ce منا من اهل بالحج مفردا akwai a cikin wanda ya harama da hajji kadai ومنا من قرنا akwai a cikin wanda ya hada ya harama da ha- da hajji da umra gaba daya ومنا من akwai kuma تمتع a cikin wanda ya tabattu'i a cikin watannin hajji مم. حدثنا wato ya yi عبد- umra a watannin hajji مم. حدثنا عبد بن عبيد اخبرنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد قال جاءت عائشه حاجه a aisha ta zo tana mai hajji حدثنا عبد الله بن مسلمة مم.
بن أحرز حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى وابن سعيد عن أمرة قالت سمعت Amrata ta عائشة ce, رضي الله na ji عنها aisha Allah ya ƙara da gare ta tana cewa خرجنا مع mun fito tare da manzo sallallahu alaihi wasallama لخمس بقين من ذي القعدة ya rage kwana biyar watan zulƙa'ada ya mutu ولا نرى إلا أنه الحج Ba- mu a iyaka fahimtar mu hajji za a yi حتى إذا دنونا من مكة har yayin da muka je kusa da makka أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي manzo Allah ya mutu wanda duk bai taho da hadaya ba إذا طاف بالبيت cewa idan ya dawafi وبين الصفا ya sa والمروة yi tsakanin safa da marwa أن يحل cewa ya tahalluli ya gama umra ya tahalluli ya koma kamar wanda yake ba cikin harama ba ya sa kayansa da gida قال عائشة رضي الله Aisha Allah ƙara da gare ta tace فدخل علينا يوم النهر aka shigo gare mu ranar sallah بلحم da بقر naman shanu.
فقلت Na ما ce a هذا wannan kuma daga ina فقيل aka ce Allah Allah ne sallallahu alaihi wa sallam daga matansa.
قال Ya يا haya ce ذكرت هذا الحديث للقاسم ya mutum da Isra Kasrul Muhammad فقال sai ya ce أترك والله من Amurku ta أنا وكيل.
faɗa ma hadisin nan yadda yake. Amurku ta faɗa ma hadisin nan wallahi yadda yake.
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت ابن سعيد يقول اخبرتني عمرة انها سمعت عائشه رضي الله عنها Ta حا ta insha Allah ƙara da gare ta tahawili حدثنا ابن ابي عمر حدثنا ابن عن هذا الكتاب مثله حدثنا بكر بن ابي شيبه حدثنا ابن بنية عن العون عن ابراهيم عن رسول عون المؤمنين ها تاويله وعن القاسم عن ام المؤمنين قالت تسير قلت يا رسول يا يا الله رسول الله يسر الناس من yanzu السجود mutane sa koma sun yi haji ibada biyu sun yi haji sun yi umra وأسر بنفس ne ko واحد mu koma da ibada ɗaya haji kawai ne قال sai manzo Allah ya ce saurara فإذا أحرت idan sarki ya zo miki فخرجي ki fita zuwa من sarkin فأهلي منه ki harama da umra daga gare shi ثم التقينا sun bar kai na sannan ki zo ki same mu ilkai shi ne amri ne ga mace inda mace ne za a ce ilka ilka mace ko za a ce ilkai ilkai mutum ne kuma ilka ya ko maza da yawa a ce ilkau نعم ilkau ah, mata da yawa ko a ce ilkai na inda inda kaza wa kaza ki game da mu waje kaza da kaza ki zo ki same mu waje kaza da kaza نعم قال yace أظنه قال ina غدا zaton ya ce gobe ولكن على قدر نسيبك sai dai ki gane ibadar ki ibadar da za ki samu a ciki gwagwaron wahalar da kika yi
أو قال ko cewa ya أتكي gwargwadon kuɗin da kika kashe gwargwadon abin da kika kashe a ibada gwargwadon haka za ki samu lada
حدثنا بن المثنى حدثنا بن ابي عدي عن عن ابن عون عن القاسم وابراهيم قال لا اعرف حديث احد ما من الاخر wannan wannan hadisin ibda sultanu kulama Na'am.
ibn ibn abd salam ya yi bayani dogo akan sa a littafin sa qawaidul ahkam game da cewa to a kosa da sanda suka ba sun yi mu'amala ne da ke nuna akwai aiki da mutum zai je wahala ba amma kuma ladan sai ne amma shi wannan hadisin kamar yana nuna cewa ladan yana dangantaka ne da wahala to shi ne ya kawo kusaku da yawa ne na haka tsakanin su da kuma guraren da kowanne yake aiki to a wa da sanaurin sannan da sanaurin ali ali ali da awon ali ka su wai ibrahim da kana da ya da ali wannan ali ranu wato da ka ba dinsa daga wajen su biyu ne amma da dan bambanci amma kuma yanzu gaskiya ba zan iya fayyace ya wannan ya faɗa min ko ya wannan ya faɗa min ba ان ام المؤمنين رضي cewa الله kuma mu عنها قالت insha Allah kada da gare ta ta ce يا رسول ya الله rasulullahi رسول الله in mutane sun koma gida sun yi ibada biyu ne kuma koma da ibada daya ya fuskama hadisin kamar yadda ya gabata حدثنا زهير بن عمرو واسحاق بن ابراهيم قال زهير حدثنا وقال اسحاق اخبرنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت aisha take خرجنا مع رسول rukun da الله almusu صلى الله عليه sallallahu وسلم ولا نرى الا انه الحج mu a iyaka fahimtar mu hajji za a yi فلما قدمنا مكه yayin muka zo maka توفنا بالبيت muke dawaki da ka'aba فامر رسول الله فقال صلى صلى الله الله alaihi wasallam عليه وسلم ya فاق الحديا wanda bai fito da hadasa ba ان يحل ya ha'e ta hallule قالت take فحل من لم يكن فاق الحديا ya wanda duk bai fito da hadaya ba sai ya ta hallule sai ya yi ta hallule da ya gama sa'ani ونساؤه لم يسقن na ta الحديا manzo Allah gaba daya ba wanda ta taho da hadaya فحللنا su ma duk suke ta lulu قال عائشه Aisha take وحرت sai jinin haila ya zo mu muna hanyar taho shigowa Makka لم أطف sai البيت ta mu samu ne dawafi da Ka'aba ba فلما كان ليلة الحسبة yayin da Lailatul Qadr ta zo ana gobe kenan takwas da watan Muharram Zulhijja قالت tace قلت يا رسول Lailatul الله an daren da ake sauka a Muhassab نعم Ohu wato sha uku ga watan Zulhijja نعم sai na ce ya Rasulullahi يرجع الناس عمرة yanzu وحجة mutane su koma sun yi umra sun yi hajji وأرجو على بحجة amma ni ya zama na koma da hajji kawai da yi Kala.
umra ba Mm.
kala sai yake أو ما كنت دبت لياليا ka je la Ina makata Makkata.
au sai da muka zo makka da ranar da muka zo makka ke da ke da waji ba kenan قالت take قلت لا yace a aiban ba قال yace فذا بما sai أتيت da kawai shi لتقين Abdulrahman zuwa Tan'im فأهل لي ya بعمرة haraba da umra daga Tan'im ثم موعدك مكانك sannan ki zo ki ووقتك same mu waje kaza da kaza قالت صفية tafiya ta ce Ba aura ne da kuma manzo hali.
sallallahu alaihi wasallam a to ni karshen ta ne ni zan kawo muku jinkirin tafiya قال sai manzo Allah ya ce a أقرأ kara حلقا kawai zaki hada mu da wahala kawai zaki hada mu da wahala ki sani أو ما كنت دبت يوم النار ranar da aka yi sallah baki dawafi bane baki dawafi ki fara bane ita safiya sai zama sai da aka gama komai kuma jinin haira ya zo mata ba kamar Aisha ba ita ana za a shiga mata ne jinin ya zo mata ita ko safiya sai da aka gama komai amma da ke dawafi wadari ba to sai ta ɗauka cewa dole a tsaya a saurare ta sai ta yi tsarki ta yi dawafin wadari sai maza Allah ya tambaye ta to baki dawafin ifara ba ne ranar sallah dawafin da ake wanda shine dawafin ifara ke baki ba قالت بلى ta ce a kwarai na yi na yi inda dawafin ifara ne na yi قال لا بأس ya ce an ba laifi idan da ke dawafin wadari ba wannan ki zo mu fita
قال عائشة Aisha ta ce ولجني رسول الله صلى الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya gamu da ni وهو مسئل من مكة ni shi ya hawo daga makka وأنا مهاجرة yi عليها ko ina gangarawa za ni in dawa zan je in umrata أو أنا مسئلة ko ni ina mai hawa وهو مهاجر shi ko منها yana gangarowa za shi ya dawa ko wada'i ne kuma har na gama umratawa وقال إسحاق mutu hadda da su mutane da su ya kawo daga ta fa'ala su ko daga in fa'ala
حدثنا وسويد بن سعيد عن علي بن مسير عن الأعمش عن عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت tace خرجنا مع رسول mun الله daga صلى الله عليه وسلم da بالذي muna tarbiyya لا نذكر حجا ولا عمرة mu ne tarbiyya kawai muke yi ba mun ayyana haji ko umra ba وساق الحديث ya kawo hadisin بمعنى حديث kamar منصور hadisin nan na mansur حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر قال بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحسن عن ابن الحسين عن ذكوان ولا عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت عائشة تاتي قدم رسول فدل الله صلى الله عليه وسلم يعزو يا أربعين وبين من ذي الحجة وحقوق بوطن ذو الهجة يعزو مكة لو حقوق بوطن ذو الهجة أو خمسين koren biyar فدخل sai علي ya shigo inda nake وهو غضبان alhali yana cikin hali na nuna damuwa فقلت nace ما أغبرك waye ga ma damuwa ya rasulullah ta lahum nar Allah kai shi wuta Allah ya kada shi wuta قال a yace أو ما سألتني shi ba ki sani ba أني أمرت الناس بأمر na umarci mutane da lamari na ce ga yanda za a yi فإذا هم يتمنون amma kuma sai ya zamo suna kai kawo wasu sun yarda wasu ko suna ta tunanin to a yi kuwa قال الحكم a hakan yace كأنهم يترددون أحسن kamar dai wato suna kai kawo yace نعم ولا أني wato magana da yake إسرائيل faɗa shi ne da yake duk wanda bai taho da hadaya ba bai ta hannu نعم to sai zama wasu suke ganin to kafa wani lada a wuce su ga manzala yana cikin tufafin harama amma su a ce sun yi ta halluli an yi kuwa shi yasa su ta suke ganin to aikinsa anya ba sa gabatar da shi akan maganarsa ba wanda hakkin su su gabatar da maganarsa akan aikinsa shi bai ta halluli ba amma su ya ce su ta halluli sai kuma wannan yasa wasu suka shiga cikin halin damuwa amma wasu da yake musu ta hannun suka je suka ta hannun walla yake da na san abin da za shi ya zo Na- da na san abin da zai je ya zo من أمري daga lamari na بس دبرت da wuce wasu ne amri masa da barku da na ji san abin da zai je ya zo نعم ma su kutu da hada ما da ba so da hada ba tare da ni حتى أشتبه in ya so in na zo nan maka na siya ثم أهلوا sannan in na zo ne dawafi ne sa'ayi in ta hallulin كما yadda su ma أهلوا suke ta hallulin ai ni ma wannan dan ta kama ni نعم ya faɗa musu ai dan ta kama ni saboda ya taho da hadaya ne yace da ya san haka da bai taho da hadaya ba in ya so shi ma yana zuwa ya umra ya ta hannu wanda kaga hujja ce ga shafi'awa da suke cewa ya ai tabbatu idanun shi ne abin gabatarwa to حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن الحكم سمع علي بن حسين عن زكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت ya aisha take قدم النبي صلى الله manzala عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam على أربعين ya zo wato hudu أو خمس ko biyar da suka wuce daga watan zulhijja مثل حديث kama بندر hadisin gundaro ولم يذكر الشك من da amince الحكم kwantar da daga hakan mu a cikin faɗin sai tare da juna suna kai kawo حدثني محمد بن عاصم حدثنا بعض حدثنا وائل حدثنا عبد الله بن قاوس عن ابي عن عائشه رضي الله عنها انها احلت بامرته ita ta yi harama da umra فقدمت ta zo ولم تدخل بالبيت da ta tsawafi ba da ka'aba حتى هابت sai da jinin ha- sai jinin haila ya zo mata فنسكت المناسك ta zo da كلها.
ibadu gaba ɗaya duk ibadu ba wanda bata zo da shi ba وقد احل بالحج hakika ta yi harama da hajji فقال لها النبي manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita ranar wato na fitowa daga makka نعم يسوي توافق الحج وعمرتك dawafin da kika yi ya wadatar da ke ga hajji ki ga umra فابت sai bata yadda ba ta ce gaskiya ita tana ganin dai karshen ta komawa za a yi ita da hajji su ko da hajji da umra فبعث بها عبد sai maza Allah ya aika da ita الرحمن tare da dan uwanta Abdulrahman suka je Tan'im فأتمر بعد الحج sai umra bayan an gama hajji
وحدثني حسين بن علي الحلواني وحدثنا زيد بن الحبابي حدثني ابراهيم بن نافع حدثني عبد الله بن ابي نجيم عن مجاهد عن عائشه رضي الله عنها انها خاطر بسرفه cewa ita jinin haira ya zo mata a gu da ake kira sarifa فتطهر بعرفه ta samu tsarki ranar arfa sai ran arfa jinin ya dauke mata فقال لها رسول الله maza Allah صلى sallallahu الله عليه alaihi wasallam ya وسلم ce da ita اجزوا عنك طوافك بالصفا والمروه an hajji ki wa umra An hajji kike ki wa umra kike.
yanzu kike je ke sa'ayi daya ya wadatar da ke da sa'ayin hajji da sa'ayin umra amma ita sai hankalinta bai kwanta ba ta ce gaskiya ita kan mutane su koma gida da ibada bi ita ta koma da daya حدثنا يا بن حبيب الحارثي حدثنا خالد بن الحارث حدثنا قرة حدثنا عبد حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة حدثنا سبية بنت شيبة قالت قال عائشة عائشة تاتي رضي الله عنها Allah ya kare رسول yadda a gare ta ya Rasulullahi الناس بأجرين yanzu mutane ta koma gida da lada biyu وأرجو بها amma ni in koma gida da lada daya فأمر عبد الرحمن sai manzo Allah ya bata Abu Abdurrahman da Abi Bakarin ya tafi da ita zuwa Tan'im قالت tace فأردفني خلفه ya kuturta ni bayan sa ya dora na bayan sa akan wani raƙumi nasa قالت tace وجعلت أرفع شماري ina dina daga mayafi na أعصره عن ina أنفي janye shi daga wuya na فيضرب رجلي بإلة راحلتي sai kafata wato ta ringa bu- ah, wato ya ya ringa bugun kafata da makarin dabbar da mahayin dabbar da kafar dabbar qultu lahu nace da shi wa sara min ahadin wato shi abinda yasa ake dukan nata da sandan da ake dukan dabbar wato yayin da take bude wannan mayafin nata shi sayyidina abdurrahman ibn abi bakar wanta shine in ta dan janye mayafin nata sai ya sa wannan bulalar da yake dukan wato raƙumin da yake kai yana bugun kafarta yawa mayarfa mayarfa ultu nace da shi nace da shi sara min ahadin mu kaɗai ne fa ya za ka ce dole sai na lullube fuska ta gaba ɗaya na lullube ko ina
halat ta ce halat fi umratin ne harama da umra thumma qabalna sannan muka to attanta ina ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kan muka zo muka samu manzo sallallahu alaihi wasallama هو ابن الحسن alhali yana muhassar حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه بن نمير قال حدثنا سفيان عن عمرو اخبره عمرو بن اوس اخبرني عبد الرحمن بن ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يلدف عائشه ga banza da ya umarci abdurrahman ne abubakar allah ya ƙara da a gare su cewa ya kuturta aisha فيؤمرها ya من kai ta shai التنعيم.
umra daga tan'im حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن نور جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليث عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال jabiru ya ce اقبلنا مهلنا mun taho muna masu harama tare da manzo sallallahu alaihi wasallama حج مفرد da haji shi kadai وأقبل عائشة رضي الله عنها بأمرته a umra a sai sai da ta shafa ta taho da umra حتى إذا كنا بطريقة har yayin da muka kai ko da ake kira sarifa sai jini ya zo mata حتى إذا قدمنا har yayin da muka je maka قدمنا بالكعبة والصفا والمروة muka yi dawafi da kaba muka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa ita ko ba ta da halin ta yi dawafi tunda tana cikin jini أمرنا رسول الله صلى من قال صلى الله عليه وسلم أن أمر يكون جيبه.
من يكون معه هدي cewa duk wanda bai taho da hadaya ba ya tahalluli قال Ta- ga yace وقلنا ne muka ce هل ماذا wani irin tahalluli zani ya rasulullah قال manzo Allah sallallahu alaihi Kullu.
wasallam gaba ɗaya ta haluli وقعنا fa wa النساء kana da sai zama muna mun samu daman ma wanda ya taho da matarsa ya iya saduwa da ita وتقيمنا muka به shafa turare ولبسنا muka ثيابنا sa tufafin mu وليس بيننا وبين عرفة إلا عرفة alhali ya ليالي.
rage kwana hudu a fita arfa a tsayuwar arfa ثم أحللنا يوم sannan muka yi الفطر harama ranar takwas ga wata ثم دخل رسول الله sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya عليه shiga وسلم wajen على عائشة Aisha Allah ya kare da gare ta وجدها تبكي a ya same ta tana kuka قال yace ما شأنك me ya dame ki قالت tace شأني an ne kadir abin da yake da- yake damu na ai jinin hara ne zo mu وقد حل الناس ga su mutane sun yi tahallulin ولم أحمل ni ban samu na yi tahallulin ba ولم أدب ban yi بالبيت dawafi ba da ka'aba والناس ga shi mutane za su tafi zuwa hajji a yanzu فقال sai manzo Allah ya ce da إن Aisha هذا أمر wannan lamari ne da Allah ya kaddara shi ga mata na mutane shi أغتسلي yasa bayan da za a mace matuƙar tana munzalin jinin ya ce a ce ba za ta yi ba amma bai zo ba sai a ce a yi rashin lafiya ne shi yasa ki wanka نعم ثم أهلي sannan ki بالحج harama da hajji فعلت sai Aisha ta aikata ووقفت ta في sa مواقفها duk wuraren da ake tsayuwa حتى إذا har دخلت yayin da tsarki ya zo mata sai ta tawafi da ka'aba sai ta yi tsakanin safa da marwa sannan manzo Allah ya ce قد حلت من حج to wannan fakin gama aiki da umra gaba daya فقالت sai Aisha ta ce يا رسول الله ya rasulullahi إني أجد في ni نفسي zuciyata bata kwanta ba أني لم أدب بالبيت don cewa ni ban tawafi ba da ka'aba sai da na yi hajji قال a ce duk kun yi tawafi an yi tawafi biyu biyu an yi na umra an yi na hajji amma ni ni ɗaya zan yi kala sai manzo Allah ya ce da ita اذهب بها يا عبد yake الرحمن da Abdurrahman dan uwanta je kada ita Abdurrahman فأمرها ka kai ta من shayyo umra daga Tan'im وذلك ليلة الحج wannan ko daren da ake sauka a Muhassab حدثني محمد بن عاصم وعبد بن عمير قال ابن حاتم حدثنا وقال عبد اخبرنا محمد بن بكر اخبرنا ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنه ما يقول ya ja Jabir bin Abdullah Allah kare daga rufe yana cewa دخل النبي صلى Annabi الله sallallahu عليه alaihi wasallam ya shigo ga وسلم على Aisha رضي الله عنها Allah ya kare daga gare ta alhali tana kuka فذكر مثل ya mata kama حديث hadisin الليث laifin har zuwa ƙarshe ولم يذكر ما قبل هذا من حديث الليث bai faɗi abin da yake kafin wannan ba daga hadisin laifin وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ يعني بن هشام حدثني أبي عن مطر عن عبد الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها Aisha Allah ƙarin da a gare في ta حجة النبي a hajjin annabi sallallahu alaihi wa sallama حلت بأمرة ta yi harama da umra da farko وساق الحديث ya kawo hadisin بمعنى حديث ليثي kamar hadisin laisu وزاد في ya الحديث daɗe ta sauwayar قال ya ce كان رسول الله صلى الله manzala عليه sallallahu alaihi وسلم wa sallam ya ce رجلا سهلا mutum ne mai saukin hali إذا هويت شيئا ta idan Aisha ta so abu تابعها عليه sai ya kyale ta ya ce to a yi ɗin قال صدقها ya aike ta tare da Abdurrahman ibn Abi Bakar حلت بأمرة sai ya harba da umra shi da ya faɗa mata cewa wannan yanzu yadda kika yi kin samu ladan hajjin da umra Mm.
ya ya rasulullahi ban fahimci umra ba ne ya to ki je a wanke raka kike yi harama to sai ya harama da umra daga tanim madauri ya faɗa قال أبو الزبيري ya abu zubairi ya قال ce عائشة a aisha ta kasance كما صنع idan ta je hajji sai ta irin yadda ta tare annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta bari ma wato sai an dawo sannan ta je ta yi umra حدثنا عمر بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبيري عن جابر رضي الله عنه yau ya zama sai ta ɗauko haraba da haji kawai sai ta zo sai ta gama aikin haji kuma an dawo daga mina sai kuma ta je ta yi haraba da umra ta zo ta yi umrarta cewa ita ai haka ta yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya fi mata ta yi haka to da sana ba dun Yunus da sana Zuhairu da sana Abu Zubair an Jabir radiyallahu anhu ha tawili لا يا ابن يحيى ولا بن لواء حدثنا أبو هيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال يتي رسول الله صلى من الله بدأ عليه رمضان صلى وسلم الله عليه وسلم مهلين بالحج muna masu harama da haji معنى النساء والولدان muna tare da mata da yara فلما قدمنا مكة yayin da muka je makka هنا بالبيت muka yi dawafi da ka'aba الصفا والمروة muka yi sa'ayi tsakanin safa da marwa قال لنا رسول maza da sallallahu alaihi wasallam yace da لم mu يكن معه هدي wanda bai taho da hadaya ba to ya- ya ta- ya tahalluli قال yace قلنا أي الهل muka ce da manzo ya rasulullahi wani tahalluli kake cewa mu yi قال yace الهل كله duk tahalluli gaba daya kun gaba komai ya ku قال sai kun yi harama da haji nan gaba kuma kwaye aikin haji kala yace فأتينا muka النساء samu damar zakewa matanmu ولبسنا muka sanya الثياب tufafinmu na gida ومسكنا muka shafa turare فلما كان yayin da ranar da ake tara ruwa ya ta zo ranar takwas ga watan zulhijja sai muka yi harama da hajji نعم وكفانا الطواف الأول a dawafin na farko da muka yi tsaka wato sa'in da muka yi na tsakanin safa da marwa ya zama ya wadatar da mu فأمرنا رسول الله Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya- ya umarce mu.
البقري cewa wato wajen hadaya mai tarayya a raƙuma da shanu كل سبعة منا في duk بدن mutum bakwai su ba da raƙumi ɗaya ko saniya ɗaya
حدثني عمر بن عاصم حدثنا يا بن سعيد عن عن ابن جريج اخبرني ابو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال Mm, jabir ibn abdullahi ya ce امرنا النبي صلى الله عليه annabi sallallahu alaihi وسلم wasallam ya umarce mu لما احللنا yayin da muka yi a tahalluli ان نهرم اذا توجهنا إلى cewa mai منى.
harama in za mu fita mina sai takwas ga wata kenan قال ya ce واحللنا من muka yi الأول.
harama daga filin maka ba mu je ko'ina ba a makka muka yi harama
حدثني عمر بن عاصم حدثنا يا بن سعيد عن ابن جريج حا حدثنا عبد بن وائل اخبرنا عمر بن بكر اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله ya jabir ibn abdullahi Allah ya kara dagare shi yana cewa لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sabansa ba su yi sa'ayi ba tsakanin safa da marwa sai sa'ayi ɗaya ya zama ya wadatar musu daga hajjinsu da umra
زاد في حديث عمر بن بكر توافه الأول ce yace dawafinsa sa'ayin da ya na farko حدثني عمر بن عاصم حدثنا يا بن سعيد عن ابن عن ابن durejin abin ya dawo kala sami da zabi dauna abdullahi radiyallahu anhu ma هنا ثم إي na- muna tare da wasu mutane jabiru yake faɗar hadisin nan قال jabiru ya ce أحللنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالحج min yi harama da haji da shi kadai mu sabon manzo wannan sabon mamanin sallallahu alaihi wasallama mansubun alal ihtisas kamar ya ce a husu ashabu muhammadin sallallahu alaihi wasallam
مم. قال أداو adabu ya faɗa Ala a Jariru.
jariru ya ce فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مرة من ذي الحجة a manzana sallallahu alaihi wasallam ya zo wayewar yini na hudu da- da a ciki da suka gabata a zulhijja ran da zulhijja ya kai kwana hudu da safe ran da manzon Allah ya zo barka مم. فأمرنا أن نهلا an An da nahilla.
hilla ya umarce mu cewa ne ta hallu ne قال داو a da ya ce Kala.
mazala ya ce Hillu hillu wa wa asibin asibin nisa.
nisa ta hallu ne ku su azu da matan ku ma ku kuna bukata قال داو a da ya ce ولن يعزو amma عليه ba ce musu ya dole ba ولكن a hallahu da lahu ya halatta saduwa da matan ne gare su فقلنا muka ce da shi لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا عرفة yau ku kwana biyar ya rage a fita a tsayuwar alfa ya rasulallah أمرنا أن نصلي a إلى ce banzu Allah نسائنا a ce wai mu sadu da matan mu ونأتي عرفة mu je arfa تقدر مذاكرنا maniyya المنية alhali al'aurar mu tana digar da wato maniyyi wato wannan kinaya ne daga cewa ba a daɗe da saduwa da iyali ba قال yace يقول جابر بيده ya jabiru yana nunawa da hannunsa فأني ya yi daidai أنظر إلى قوله بيدي kamar ina يحركها duban yadda yake jujjuya hannun nasa yana motsa ta قال yace فقام النبي صلى annabi الله sallallahu alaihi wasallam ya عليه وسلم tashi a cikin mu Ala.
yace da mu قد علمت أني أتقاكم لله kun sani fa gaba ɗayan ku na fi ku tsoron Allah وأصدقكم na fi ku faɗin magana da take gaskiya وأبركم na fi ku nagarta ولا أدعي in ban da cewa ni din nan na taho da hadayata وحللت كما تحلون da na yi tahalluli irin yadda nake ku yi ولو استقبلت من أمري ما استدبر da na san abin da zai je ya zo لم أسق da ban الحدائق taho da hadayata ba shi فهلوا yasa ku yi tahalluli فأهللنا jabiru ya ce muka yi tahallulin وسمعنا muka ji maganar وأطعنا manzo muka yi biyayya.
قال داود a a dawo ya ce قال جابر jabiru ya ce وقدم عليهم من سع- من آيته sai ali ya zo gare ni daga wajen aikin da ya je فقال ya ce بما أهللت ya wato ali ya zo manzala daga wajen aikinsa shi sai na ali yana yamma نعم manzo Allah ya ai- ya aika shi yamma to مم.
da yaji manzo Allah ya taho hajji sai shi ma ya taho مم.
ya harama tun a hanya مم.
da ya zo sai manzo Allah ya ce da shi a ne kai kuma da me kai harama قال ya ce ما الذي النبي صلى الله عليه ni na yi وسلم harama ne cewa duk irin abin da manzo Allah ya harama da shi to ni ma da haka ne harama لو رسول الله sai صلى Allah الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam ya ce da shi أحد وم- وم- to shi وم- kenan tun da yake haka ne حراما a ka ba da hadaya kuma dole ka ci gaba da zama a matsayin muhuri dan ni na kawo da hadaya ta ka ce ko tsari na za ka bi duk tsari da na dauka shi za ka yi to kai ba sai samu hadaya kuma ba dama kai ta hannu ne قال yace وهدى له عليه هدايا da sai na ne kawo hadaya ga manzo sallallahu alaihi wasallam فقال سراقة بن مالك بن الجشمي sai turabatu yake da manzo sallallahu alaihi يا wasallam رسول الله ya rasulullahi قال آمنا هذا amli أمل abadi أبدي wannan hajjin da muke ya wadatar bada ne a wannan shekarar kadai baɗi kenan ana bukatar mu sake zuwa mu yi wani hajjin ko فقال ko a'a wannan hajjin kadai ya wadatar da mu har abada Mm.
har abada ba wani hajji da yake wajibi a kanmu Mm.
faƙala sai manzo Allah ya ce li abada har abada a yau kun yi wannan mun yi wannan mun bada na farilla ba wani sauran hajji da yake wajibi a kanmu mun gama da hajji na farilla
حدثنا بن نمير حدثني ابي حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال Jabir bin Abdullahi yace حللنا مع رسول الله صلى mun الله yi harama tare da عليه manzo وسلم sallallahu alaihi wa sallama بالحج da hajji فلما قدمنا مكة yayin da muka zo makka أمرنا أن نهل sai manzo Allah ya umarce mu mu ta halluli ونجعلها عمرة mai da ita umra فصور ذلك عليه wannan ya nemi ya dame mu فضاق به duka صدوره ta mu sai kunci da haka ya zaki ta halluli ga manzo Allah shi bai ta halluli ba فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه labarin وسلم wannan sai kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam وما ندري أشيء بلغه من ba mu السماء sani ba Allah ne ya masa wahayi أو من شيء من قبل ko الناس kuma wani ne a cikin jama'a ya je ya faɗa masa فقال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ko mutane bai ta أهلوا halluli ولولا الحدث الذي معي ni ma ɗin da kuke gani in ba dan hadayar da na taho da ita ba فعلت كما da فعلت sai in yi yadda kuka yi قال yace فأهللنا sai muka yi ta hannu ne فساوئنا har النساء muka samu saduwa da matan وفعلنا ما يفعل muka aikata duk الحلال abin da wanda yake cikin ta hannu ne wanda ba a cikin harama zai aikata حتى إذا كان يوم har التروية yayin da ranar tarwiya ta zo وجعلنا ran takwas ga wata مكة دار muka sanya makka a baya muka fito daga makka أهللنا sai بالحج muka yi harama da haji حدثنا ابن نمير حدثنا أبو نعيم حدثنا مسلم بن ناصر قال قدمت مكة متمتعا بأمرة na zo makka ana ne ta mutu'i da umra قبل التروية da abin بأربعة tarwiya da أيام kwana hudu فقال الناس mutane suka ce da ni suka ringa cewa da ni تسير حجتك الآن makiyata yau gajin naka za ta zama gajera guntuwa a makka ma kai harama da ita ga wasu sun yi harama tun daga miƙati sun taho sun shigo maka da haramarsu kai ko yanzu sai kai guntuwar harama a makka za ka yi harama kuma ka ce daga nan za ka zarce arfa فرحلت على أداء بن da أبي رباح ɗaya da abin rabahin na فاستفتيته tambaye shi فقال أداء adawu yace da ni حدثني جابر da kun بن عبد rabbi الله al-azani ya faɗa min رضي hadisi الله عنهما Allah ƙara da ga أنه حج مع رسول cewa ya الله صلى yi الله tare da manzo عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam أن ساق الحدي معه shekarar da ya shawo da hadara tare da shi فقال أحلوا بالحج وقد أعلنوا بالهجي مفردا حقيقة sun yi harama da haji shi kadai قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أحلوا من إهرامكم ku ta halluli daga wannan harama فطوفوا ku بالبيت yawafi da ka'aba ku sa yi tsakanin safa da marwa وقصروا kuli saisaye a nan aka ce takasiru a proluminal hilaji yin jinsayin ya fi daga aski tun da kwana nawa ne kuma za a dawo a zai wata suma ya ka ce an aske gaba ɗaya kuma daga baya sai a zo kan ba a zo a yanki kan ko to وأقيموا حلالا a ku zauna kuna masu tahalluli ba fa cikin harama حتى إذا كان يوم har التروية yayin da ranar takwas ya zo فأهلوا بالحج idan ranar takwas ta zo to ku yi harama da hajji واجعلوا التي قدمتم بها متعة ku sanya wadda ku zo da ita mutu'a قالوا كيف نفعلها متعة Ran Rasulullah ya halitta mu mai da ita mutan kuwa?
وقد سمينا Gashi mun san da za mu yi harama da hajji muka yi harama.
قال Zan Allah ya ce, افعلوا ما أمر ما أمركم به ma amurkum bi ku aikata abin da na umarce ku. Maganar nan da na faɗa muku na san ya kuka yi harama, amma ni na ce ku je ku.
فإني لولا أني كنت Domin الهدايا ni kaina in ba dan na taho da hadaya ta ba, لفعلت مثل الذي da na أمرت aikata kamar yadda na umarce ku.
ولكن لا يهل مني حرام Sai dai da abin da yake ba dama in yi to zai ci gaba da zama a ba dama in yi ɗin.
حتى يبلغ الحد محله Sai hadaya da na taho da ita ta kai matsayin gurin da za a soke ta.
ففعلوا sai sabai suke ta hannu حدثنا محمد بن محمد بن رزقي الكيسي حدثنا أبو هشام المغيرة بن مسلمة المخزومي عن أبي عوانة عن أبي بشر عن عطاء بن أبي ربايع عن جابر عن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال jabir ya ce قدمنا مع رسول "Mun zo الله tare صلى الله da عليه su sallallahu alaihi وسلم wasallam وكلنا بالحج muna masu harama da hajji فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل أمرة sanya ta umra ونهلا ya ta hannu ne قال ya ce وكان معه الحدي shi ko ba za la ta da hadaya ولم يستطيع أن يجعل bai samu أمرة dama da sanya ta umra ba dole ya ci gaba da zama a cikin harama har sai da ya dawo daga mina
باب التمتع الحج والعمرة babu a cikin tamattu'i da hajji da umra wata nusa fil mut'ati bil hajji wal umrati duk ɗaya ne ne حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت كذا تحدث عن أبي نضرة قال كان ابن abun da عباس rake ce abdan abbasin ya kasance يأمر بالمتعة yana umarni da cewa akwai damar a yi mutu'a akwai damar a yi umra a watannin hajji kuma a dawo a ce za a yi hajji وكان ابن الزبير Alhaji Ibrahim قال- Ibrahim ce na hajji daga gare ta قال ya ce فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله ina ambata wannan magana ga Jabir bin Abdullahi cewa ga wasu daga sahabbai wannan yana cewa ba daidai bane a yi mutu'a wannan yana cewa daidai ne a yi فقال sai ya ce على يدي دار الحديث a wa- ni hadisin hajjin manzo sallallahu alaihi wasallam ga a hannu na yake ba wanda ya ruwaito hadisin wato hajjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a irin jabiru yanda nan gaba ma za mu gaba da hadisin sa dogo to تمتع أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم mun yi tamattu ita da manzo sallallahu alaihi wasallam مم. نعم sanan ma kama umaru yayin da sayyidina umar ya tashi a lokacin da yake halifa قال yace إن الله كان ai manzan ubangiji ba da wata ala ya ana shawon manzansa abin da ya so yadda ya so وإن القرآن hakika ينبغي qur'ani ya sauka masaukansa خاتم الحج والعمرة shi لله yasa daga yau ka a sake ka mafi wanda zai harama da hajji ya harama da hajji kawai yayin kada ya ce zai ta mafi ya ce ba sai ya yi umra ba ya zo ya ce zai harama da hajji wanda zai harama da umra ya harama da ita kadai kan bayan ya gama ya ce zai dawo ya ta mafi كما أمركم الله yadda Allah ya umarce ku وأبتوا نكاح هذه النساء ku yanke auren wannan matan auren mut'a to ولو أتى برجل نكاح امرأة إلى أجل ba za a zo min wani- da wani mutum ba da ya auri mace zuwa ajali إلا رجمته sai بالهداية na yi masu yake shi da zuwa wato mazinaci ne
حدثني زهير بن عارف حدثنا عفان حدثنا عمام حدثنا قتادة بهذا الإسناد وقال في الحديث Mhm, ya faɗa a cikin hadisin فاقتلوا حجكم من عمرتكم a ku shigar da ku rabe hajjinku daga umranku in ji sai da na umar fa innahu atamu li wannan umrikum ya fi cika ladan hajjin ku wa atamu li umratikum ya fi cika ladan umuran ku Haddathana- wanda wannan wato ya zamo kenan kamar istihadi ne na sayyidina umar sayyidina usman mako ya bi shi a kai amma sayyidina ali ya ce haba abin da kuke da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani zai zo daga baya ya ce misali ai sai na yi harama da umran na kuma in je in yi in gama in ta hallule lan takwas kuma in sake harama da haji fita ba mun yi ba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ga shi ba ma tabbata in yi ba tare da manzo Allah to da shi ya zo ne cewa ya yi harama yadda manzo Allah ya harama amma manzo Allah ya ce to a sai ka zama hadaya sai ka samu hadaya don ni ba da hadaya ta nazo kuma ba dama ka aikata abin da aka hada amma da yake sun yi wato an yi a gaban su sahabi yakan ce mun yi abu kaza a gaban manzo Allah ba ta yi ban da shi amma dai an yi a gaban sa kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da yin haka to na a har yana har suna kan halifancin shi ya tsaya yawwa a kai suna kan halifancin ya tsaya kan cewa shi sai ya kama su yawwa har sun- har sai na kuma ne na kan halifancin shi ya ce sai ya kama su sai na Ali ya ce sai ya kama su to dan ba a eh to a kirani kenan wajen wasu da yawa amma wasu suna cewa ifradi ne shi yasa akwai saɓani tsakanin malamai wanne ne ya yawa wanne ne ya yi ifradi kenan za a ce ya yi koko kirani yayin dan hanafiyawa suna cewa ya ma kirani ne ba gashi ya taho da hadaya ba ai kirani ne amma malikawa suna cewa ifradi yadda ya zo a hadisai lafizar hadisan da suka gabata cewa ifradi ne to amma ko da dai wanda ya taho wato inda wanda ya shiga makkan da harama da hajji mufradan kaga ba da ma ya tahalluli har sai an dawo daga arfa حدثنا على بن هشام وابو الربيع وقتيبة جميعا عن حماري قال خلف حدثنا عمار بن زيد عن ايوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال jabir bin abdullahi yace قدمنا مع رسول الله mun صلى zo tare الله da عليه manzon وسلم Allah sallallahu alaihi wa لا sallam نقول لبيك muna cewa ya بالحج.
ubangiji mun amsa kiranka da mun zo da niyyar hajji فامرنا رسول الله صلى manzon الله Allah عليه sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu وسلم ان نقرا عمره mai da wannan harama ta mu ta koma ga umra kadai a cikin zahirin hadisin wanda ya harama da hajji ya iya juyawa ne da shi harama da umra kadai to ya san na hadisin ne hadisin yana da so نعم Eh, wannan hadisin da zamu karanta dogon hadisi ne akwai malamai da yawa da suka ware shi ma da yi masa sharhi shi kadai da bayanin hukunce hukuncen da ya kunsa hadisin jabir ibn abdullahi a game da hajji ko dogon hadisin sa a game da hajji to
اللهم صل على سيدنا محمد